أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانا بيتنا goma sha biyar kenan ga watan ramadan alif dari hudu talatin da bakwai hijiriya kuma yau ashirin daidai ko ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci an ba talatin da shida wani street a garin port harcourt jihar rivers za mu tsora zama na goma sha hudu zama na goma sha biyar darasi na goma sha hudu a cikin tafsirin da muke gudanarwa wanda har yanzu mana aya ta hamsin da guda suratul a'raf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يحيي الليل والنهار ويطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين to kamar yadda muka sha fassara wannan aya tun shekaran jiya muke ta fama a jiya dai Allah ya ba mu ikon bayanin mazhabar asha'ira da maturidiyya a abin da ya shafi sufar Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka ce shi ne a kafin mazahi ibarar idan aka auna da ragowar su amma kuma duk da haka za ga tsamin su a cikin ila aqidatin mu'tazila wa aqidatin jahmiya aqida su tana da alaka da aqida ta mu'tazila da kuma aqida ta al-jahmiya aqida ta ku aka kaice ina tsoron kada wai a ce Allah ya yi kama da dan adam to wajen tsoron kar Allah ya tabar da adam sai suka ɗauke kalmar Allah kalmar da Allah ya fitar da kansa da ita ta istiwari sai suka canja masa ma'ana suka ce ba zai yi a ce Allah ya daidaita ba ran aka ce Allah ya daidaita kamar ai an sifanta Allah da dan adam ce kuma sifanta Allah da dan adam wannan yana daga cikin akbarul kabar to ba ma musu akan cewa sifanta Allah da ɗan adam kabira ce min al-kaba'ir bal min akbar al-kaba'ir wanda abin da Yahudawa suka yi suka fasa kenan amma kuma ɗauke wa Allah ma'anar abin da sifanta kansa da shi ita ma kabira ce min al-kaba'ir domin suka ce in muka ce Allah ya daidaita kan al'arshi to na ɗaya za mu tabbatar da cewa Allah yana da waje inda al'arshi waje ne na biyu kuma za mu ce Allah yana canjawa na uku za mu ce yana tashi daga wani wajen zuwa wani wajen na hudu kuma za mu ce yana da tayi na biyar kuma za mu ce yana da wai na shida kuma za mu ce a kewaye yana da boda ta ce to iska dan haka dan hukunta da wannan kawai sai ku ce abin da ake nufi da istawa bimana istaula ya mamaye al'arshi kuma mu ce alal arshi istawa kawai kinaya ce kaman sayan zance ne na ana so a ce ya cika ubangiji subhanahu wataala ko ko mu ce sun mastawa wa alal arshi sai kuma yana ta al'arshi abin da suka ce kenan suka ce a ba ku ga asalin waƙar da ake cewa kadista wa shirin alal iraqi min ghairi sautin wala ghairi ihraqi sarau ibn ziyad abu malik bin aqbal al-basri al-nasrani al-shayr wanda wani mawaƙi ne da ake kiranta al-aqbal sunan sarau ibn ziyad abu malik al-bakari al-taglibi wanda yake kirista ne an haife shi shekara ta goma sha tara bayan hijira lokacin halifar sulke na umar sannan ya halaka a shekara ta casa'in da biyu a lokacin halifar suleiman ibn abdulmalik ibn marwan mawaƙi ne na asar da sumayya asali mutumin bakran ya yabi shugabannin bani umayya kuma rikici na waka ya shiga tsakaninsa da farazdar da jari wanda shi ne farazdar ya fice mutuncin tawala da bukai ila nisbatun min taglibin munnar kazarisu bil khabisi wazina to shi wannan yana da cikin mafiyasan mawaka na ɗaya kirista ne na biyu kuma sakinsa yana da kai ya ci zarafin mutanen madina a waƙarsa lokacin da yanzu dan mu'awiya suka saba da mutanen madina mutanen madina suka ki ba shi goyon baya sai aka samu wasu mawaƙa a cikin mutanen madina da suka dinga yin mawaƙa suna masa hijabi da zambo suna faɗar wasu abubuwa suna danganta shi zuwa gare zuwa gare shi na fatanci shi kuma sai ya nemi mawaƙin da zai rama masa biyar masa da martani sai kuma za a fitar da biyan sai ga ma al'afdal to shi al'afdal din shi ne ya dinga yin waƙoƙi na fatanci ga mutanen gari sai ya sauke da yabon shawa domin ya sa mutanen madina su ji ba da to wannan baitin kabin da wa bishirin alal iraq wai bishirin zirriti almarriti ko almarriti ya samu ya ɗaukaka a kan iraki sai suka ce istawa a nan abin da yake nufi ya mallaki iraki tunda ba wai wani iraki wani waje ne da kishir ya hau ya bai ya daidaita ba ko kuma kun ce dole an ce istawa to kawai ana nufin Allah ya daidaita su san ba daidaita ake nufi ba ga baitin waka ma yasa ibnu taymiya Allah ya tsanta da rama a cikin wakar da ake danganta zuwa gare shi yake cewa wa an liman nabada alqur'ana wara'a wanda ta dalla ya kulu qala al-ahbari yake mamaki ga wanda ya aje qur'ani a gefe guda in zai gaba hujja ya ce shi ai ahbar ya ce alhaji mawaki ne kirista to ba ke kirkinsa ba ma da a ce ya faɗi gaskiya da ke a karɓa ko da ni hatta wa launin jahilin ko ka karɓi gaskiya ko da daga wajen jahili ko kafin yin ya faɗi gaskiya ga shi nan kana kanka wa huwa kabi sannan muka na farko maganar saudari wanda a cikin maganar yake tarihin maganar imam malik imam malik ya cewa al-istiwa wa ma'lum yace abin da yake imam malik yake nufi ai istiwa tana da ma'anoni a lugha kuma duk an san ma'anoni an san mafukular ma'anar ta ta lugha amma ba wani yana nufin da Allah yake ya daidaita ma'auki ne biyu a zuciyar mu da ta haka Allah yake nufi ba kuma yake banda abin kuma waye ne ke ke kirgaro hakikanin yadda Allah ya yi kan ba wawa ba sannan kuma har ila yau yake cewa ya dogara da maganganun a al-qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki wanda yana da cikin da suka kusa cikin wannan tabza ta al-kalamiyya Allah ya kanta da rahama tare da girman da mutuncin da darajar da ilimin amma shi ma ya gane a abin da shafi al-masahir al-kalamiya yake cewa ai ma istiwari tana da kusan ma'anoni goma sha biyar tsakanin ma'ana ta zuba da ma'ana ta shari'a dan haka yaya za ku ɗau ma'ana ko kai ku ce Allah ya daidaita dan haka sun masa wa al'arshi da ana nufin ya daidaita bane kawai ana nufin ya mallaki al'arshi kuma abin da ake yi an ce maka kawai Allah maɗaukaki ne mai girma da ɗaukaka ne kawai shi ke nan kamar shaka amma magana wa ake Allah yana sana wannan maganar a har ma suka nutsa zuwa cewa duk wanda ya nufi cewa Allah yana wata wani yana sama to ya kafarta jiya mun dan kawo wasu daga cikin hujjojin su da kuma dalilan su to yau kuma Allah ya yarda wanda shi ne zaman mu na karshe a ayar in Allah ya yarda to za mu mayar da martani sai kuma mu kawo ra'ayin a immatu ahli sunnati wal jama'a mu faɗi kuma dalilin da yasa wannan maƙala ta ahli sunnati wal jama'a ta zan ita ce dole abu na farko su ɗan al'asha'ira da almajiridiyya da suke so su kore wa Allah sifar ɗaukaka da kuma daidaito a kan al'arshi ba kuma ne jini musu da sai don tsoron karfi kamanta Allah da bayan ko to ai sun kuma fada cikin abin da suke tsoro domin lokacin da suka ce istawa ba ta nufin istawa tana nufin istaula to al-istila shi ma dan adam baya istila shi ma yana yi to dan haka shubohin su gaba ne ɗayan shubuha ke kai shakka kamanta Allah da tashbihi wanda kuma tashbihi wannan asali aqida ce ta Yahudawa da Kiristoci in ka ga yadda suke kwatanta Allah kamar ka za mu san shi ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira sana abu na biyu da suke cewa Allah yana in aka ce ya daidaita a kan al'arshi to ya kamata a ce al'arshin nan yana da limited size yana da weight sannan yana da balance balance ɗinsa dole ya zama Allah yana da kaza wannan a cikin mu ya taɓa ganin al'arshi tukunna kaga ba ka taɓa ganin mun tabbata wani abu game da abin da shafi al'arshi da yake da kawai ana gaya mana abubuwan da al'arshi ya fi girma ne amma shi al'arshi ba a gaya mana ma asalin girman sa ba kawai dai al'arshin majid rabbul arshil karim rabbul arshil azim من كان العرش الكريم من المجيد من العظيم من أما تكون لكم مثلا سايد كنتم فأنا أبنبي إذا أنت الله يا بيديك أمام العرش فأشي الله الله kuma kowane abu idan ka faɗi ana ɗaukar da ne a kodin su yanayinsa shi ne aiki mai magana ke cewa cut me my cut according to my size yanzu idan na zo nan sai na ce maka jama'a sai na ce muku jama'a a kan hanya ta fitowa ba haka bane amma misali zan ba sai na zo na dan ne ɗin rakuni ka wannan rakuni dan mutum ne dan kan haka ke fa haka ba shi kenan ba kun ga na fitar da rakuni da kankanta amma na kai yi fita wajen su ba ta ce ne haka a ganin ku bai girman magana eh a yadda nake faɗa haka za a bai fi girman magana ko kuma kamar da fi girman kaza ba duk dai in takar rakuni an je an san dai irin capacity da kuma yanayin rakuni dai an san dole dole duk inda jirgin ta ya kasafi ba zai rika ne wata kila kila ne ma ya ma fura wa ma wata kila ko saboda kowa ya san rakuni a zuciyarsa ya san ko ɗan kanta kuma ya san yadda rakuni zai iya zama kankani ko na zuwa ce muku kan ikon Allah ban taɓa ganin turuwa da wata gundumeniyar turuwa murkuje ya kato tuwa ka zargejiyar turuwa yanzu dan Allah wannan turuwa za ta yi kaza ita ma dai kawai za ta kasance a zuciyarta har zuwa ƙarshe ka zargi dukiya wata kila ne ce ba ta fi girman ɗan yatsa ba kila ne kaza ya yi da ta haifa kan na zo wata kawar ne jiwa to kai ka san dama jiwa ta kan yi girma ce kaza to ka ga wannan duk mun san su ne shi yasa muke iya kibanta su amma yanzu Allah ta amma ya faɗa a game da Allah to sai ka jira shi Allah ya gaya maka ya abin ne amma magana ka zo ka ce ba haka ake nufi ba ga yadda ake nufi to kai yaushe ka je gazaro ka tabbatar da cewa haka ne an gane kun fahimci ma'anar ko kun ga kenan mu ne da gaskiya ko su ne da gaskiya mu sai salaf magabatan da suka ce ku tsani Allah da abin da ya faɗa ku je ku binciki suna in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsarin bayani to a karɓa tun da dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke mana bayani لتبين لهم الذي يختلفون فيه ولا يعلم الذين كفروا انهم كانوا خادمين كما قال الله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه ثم ان علينا بيانا النبي ينا البيان اما ان الله يجري بيان ذا to shi ma za mu iya tuhumar hankalin mu sai kila mu ne ba mu gano bayanin annabi ba amma mu tambayi abokan da sahabbansa tunda su a gaban su qur'ani ne to ta sai su fahimto bayanin annabi tsawon wani in muka farko da iya abin da suke mana na sunna ba mu sun ce komai ba muka zo wajen tabi'ai muka ji su ce komai muka zo har zuwa kan imam malik da sauransu don su to gaskiya wannan abin kawai a zahirin su za mu ɗauke shi domin wallahi da da wata ma'ana bayan wannan da Allah ya mana bayanin ko manzon Allah sallama an kuma da an yi bayanin da sahabbai da tabi'ai da magabata sun riga su fahimta don haka kawai in aka sifanta Allah da hannu ko da fuska ko da idanu ko da yatsu ko da tafi ko da gudaji duka za ko da matsayin jama yau mai shaku an tafi ko da dariya ko wanda Allah ya maka dariya ba shi jaji ba shi jaji a gare shi wanda ya yi barci ya yi gaba da ya kama shi saboda gajiya yana kyamun laila Allah zai mishi dariya mamaki bal ajibtu wa yasaru qira'atun mutawatira عجب ربك من قول يدخلون الجنة بالسلاسل إن وإن صفوفهم بسفر فشي غضب الله عليهم ألا يكشي بسي بسفر يبدا duka mumin imanin cewa Allah yana da nasa irin na dan adam ne a a me yasa kuke ba irin dan adam ne sai da Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wannan ayar ta sa mana wani duka abin da ka ga dan adam yana da shi in ka ji an ce Allah yana da shi to ajar mushtarak ne na ma'ana laifin Allah in ba haka ba mu kan ma da kankanin mu na halitta ai muna da tafawu akwai abubuwa da yawa wanda za ka ga dan adam yana da shi sannan wani abu da ba dan adam ba ma yana da shi misali ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta tsiro da istiwa ko shi ke nan sai da rituwa tsiro irin da rituwa ɗan adam su fastaghlaza fastawa ala suqihi istaghlaza ya kauri fastaghlaza fastawa ala suqihi sai da rituwa akan karanta shi ke nan sai da rituwa tsiro irin na mutum ba irin mutum ba ne kowa yana da nasa shi mutum yana da nasa daban shi ma kuma wato tsiro yana da nasa haka wani subhanahu ta'ala ya sifanta mutum da istiwa'i Allah ya ce fa idza tawaita anta wa man ma'aka 'ala al-mulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzilin idan ka daidaita da kai da wayanda suke tare da kai a cikin jirgin ruwa kaga da shi kan adam daban da daidaitan tsiro haka zalika Allah ya ga mana ita kanta jirgin ruwan ta daidaita Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hiya tajri bihim fi mawtin kaljibal wa la da muhaddithna wa kana fi ma'jilin ya bunayya kam ma'na wa la takun ma'al kafirin قال تعالى إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وغيب الماء واستوت على الجود نعم وقضي الامر واستوت على الجود kaga sai sun yi wa istawat ta daidaita ka istiwa ta daban da na mutum kuma daban da na wanda to idan aka samu tafawu tsakanin mutum ya yi ala kuma ka wastawat alal judi ta daidaita kai ka san dai ba zama kai ta share jirgi kai kaza kai kaza ka san jirgin ruwa dai in za ka daidaita to za ka yi irin da jirgin ruwa ne fasta laga fastawa ala tuqihi ya yi kauni ya daidaita akan sandarsa ka san tsirrai irin yadda yake daidaita dan adam fa لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر ما هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون خاتم دي مسلم يدي في جيدة عشان دبا وكما فإذا استويت أكثرهم ما أتى على الجنس كاتب دي في جيدة عشان جلجلوا to shi kenan me yasa muka samu damar tantancewa saboda mun san mutum mun san jirgin ruwa mun san bishiya amma Allah mu san hakikanin zabin sa babban ne mu san yana yake rikiciwa saboda haka magana al'amari zuwa gare shi mu fassara kamar yadda salaf suka fassara sai ta ce cewa a yi ruha kama ja'a irin wa'annan sifofin su zo ku fassara su kamar yadda suka zo bila kai ba tare da kuna tambayar yaya ba tunda ba za ku iya sani ba domin da a ce kun taɓa gano Allah ko kun ga wani irin Allah to da ko ku iya faɗa to Allah ba shi da ilimi kuma ba a taɓa ganin sa da ilimi ba a an fahimta to wannan kenan sannan kuma za mu fahimci cewa duka sarki mun haɗe ma da wannan ma'ana sarkin cewa duka abin da Allah ya faɗa nasa ne daban don haka ya zama wajibi a koma wajen ka dan akan me yake nufi ko a koma wajen da tsarin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan daga cikin abubuwan da za mu iya yi musu raddi da shi akan wannan sifa ta ta ainihin istiwadi shi ne ba a nan kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya bata istiwa ne ba Allah da a ce yana nufin wani abu daban wanda ba istiwarin nan ba to da ke ya samu wani a Qur'ani sai ya ratso mana wata kalma da za ta iya sawa mu gane to amma Allah ta ikon ta a wurin ɗaiɗaiɗaiɗai har bakwai a surori daban-daban izububbuka daban-daban ya maimaita mana istawa alal arsh bari Allah na karanto mana wurare bakwai gaba ɗaya a cikin alƙur'ani da shin me ita lokacin da Allah subhanahu wataala yake ba da labarin annabi Musa da yake mucijiyar annabi Musa mucijiya ce amma muciji ai suna ya tsara akwai Musa akwai kuma ya kumulci ne eh a kumulci namiji muciji ne ko kuma dai duka mucijai ne to kaddara kumulci shi ma nau'i ne na muciji akwai kububuwa akwai zamaki akwai wujudu akwai kata suna da yawa akwai nesa to amma duka sun za mu kira mu ce annabi musa ya yi sanda ta tare wani cibiya amma wata irin cibiya wata ranta zama ɗan ƙarama wata ranta zama babba ka an na hajjani ɗan ƙarama kenan can kuma fa'ida yi wata ibarun ƙatuwa kenan kaga allah da ya yana so mu fahimci sannan da sai dinga tattauna mana kasuwa haka wa ya ila ila musa a zikirin fi a sakal bahar sau salama fata na kullu sirrin ka kauli al'azim ko ko maganar wa yusa tsamun sali kaunihi fa kun nabrin bi a sakal hajari kan fajarat minhu isnata asharata ana in fajarat wa kan bajarat minhu isnata asharata ana kaga in bajarat in fajarat za ka gane cewa wannan imbaga ta tun da ita ce wannan imbaga rabin amma dai akwai abin da ake so ka tsara faɗaɗawa ka fahimta na ma'ana to amma idan ka ga Allah ya lalunci kalma ɗaya tare da shi halittu yare yana da damar da zai sarrafa mana ya kawo ta can ya kawo ta nan ya kawo ta nan kaga ana sanin ka sama da ita ake so kai ka fahimta shi yasa sai Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura mai albarka وبشير يقول لك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام تدري ثم استوى على العرش فمن يدري تلك أقام العرش فمن تلك أجل يتساكن من بيتوات الله أبتل سورة يونس آية ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض لا لا يعني ثم استوى على العرش سورة يونس آية آية كانت عارفة من آية ثم استوى على العرش يمسك الأرض ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه نعم أفلا تأكلون تذكرون.
أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا مرجعكم جميعا وعدا لا يخلق إنه يبدأ الخلق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ثم يريد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحسنى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط
والذين كفروا لهم شراب من حميم الذين كفروا لهم شراب حميم لهم شراب وآرمقوا أذن منين والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الآية anan ma Allah ya ce in mastawa ala al-arsh yudabbiru al-amr kaman yadda ya yi ta akan al-arsh bayan ka dauka wannan da wannan duk ɗaya ne ko istawa ala al-arsh muka buri na uku wuri na uku yana a cikin suratu ar-ra'd mu fara daga aya ta farko alif lam mim ra ألف لام
تلك را آيات الكتاب آيات الكتاب والذي أنزل والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله الذي رفع الله الذي رفع السماوات بغير عمد
ترونها ترونها ثم استوى على الأرض من قال من يتردد جماعة الجسوس ما جنس الجدع الله الذي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض كنت جماعة ثم استوى على العرش فمن الذي يتأكل العرش استوى على العرش وأنه من سين الجنة إذا تأتي كمان يستوى ثم استوى على العرش فمن الذي يتأكل العرش بريد الوداد الشيخ سخر الشمس وال- وش- وسخر الشمس والقمر كل من لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعل- لعلكم بلقاء ربكم توقنون sannan sai wani na hudu a cikin surar faha ba wai daga farkon surar بسم الله الرحمن الرحيم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى نعم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى Mhm.
الرحمن على الأرض ta استوى da ta fi tare الرحمن على الأرض استوى
da kuma su samawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ayyukan da aka aya ta biyar a cikin surar faha har sama ar-rahman ala al-arshi tawa ya daidaita akan al-arshi sai wani na biyar ba ta fi cikin surar al-furqan shafin kusa da ƙarshe wata wakan alal hayyin da ya yamuwa وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
كبيرا كبيرا الذي خلق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على الأرض أنت وذكر أشهر فالآدمي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض الرحمن فاسأل به خيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وقال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام شنو أهل الستة من بقي لقد بقي السلطان ثم استوى على العرش تميز إليك أخذ العرش من الإمام بير الرحمن شين الله فاسأل به كثيرا تفضل وانت يكشي ذات الأبار دعما أنا تنبيه من وانت يسأل ذا ولا ينبئك مثل خبير to shi Allah shi ne kabir din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga yana ta fara bayyana cewa yana ga mun istawa ala al-arsh ya bai bi ta kan al-arsh mutafakkirun al-sajda alif lam al-arsh آمين. تلك آيات الكتاب المبين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى؟
أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون la'allahum yahtadun لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض قال لهم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
يعني فيما أبين سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى بيت سورة يونس haka dai da karfi ta ba haka take sannan ya dai da ta fara sai wani na bakwai shine yin na karshe a cikin suratul hadid Allah ta nuna ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير yanzu duk wanda yake da basira kuma ya yarda da Allah ya yarda da Alƙur'ani a ce Allah ya maimaita wannan ayar so bakwai wannan jumlar so bakwai a cikin Alƙur'ani da lafazi ɗaya kuma sa a ce wani abu yake nufi inda wani abu yake nufi ai ba kusa da abu ɗaya ne sai a ɗan tsara domin a iya ganowa musamman an san cewa akwai rudani a ciki kuma wannan da na ga abin da ya shafi ubangiji wanda very sensitive to shi yasa alin salaf da suka kalli wannan aya ta farko cikin a'raf da kuma ta cikin yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh da ta a'raf da ta yunus duk irin ta ta a'raf aya ta hudu da hudu wannan kenan ta yunus aya ta uku duk irin su daya sannan allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amalin tarawna thumma istawa 'ala al-'arsh wannan kilo ce cikin suratul ra'd sannan ta cikin suratul al-furqan da asabala su kuma irin daya الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش سأل القرآن الرحمن فاسأله خبيرا ونقى ما لكم من دونه من ولي آه ولا شفيع أفلا تتذكرون تسمع التذكرون سيكما تبطل wacce ita ce ta cikin suratu al-hadid aya ta hudu wannan qur'an aya ta hamsin da tara at-tajala aya ta hudu sannan wannan al-hadid aya ta hudu ita ma huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh da aka duk wanda yake da kibra mai gaskiya wanda babu karkata a cikin zuciyarsa zai fahimci cewa istawa 'ala al-'arsh Allah ya daidaita akan al-'arshi daidaito wanda ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa shekul islam ibn taymiya Allah ya barka da rahama yake cewa kamar da ke cikin darbu ta'arud ta'arud al-aql wal naql a cikin na shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai cewa duk wanda ya kalli wa'annan ayoyin ya ƙulfi ma ma'anahu sa'annan ya lura da abin da suke cewa wai istiwaɗi na da ma'anoni goma sha biyar a luga to wani aya cikin ma'anar da akwai ɗaukaka ko da ulu kuma an yadda cewa idan dai istawa sai ta aji zuwa alaƙa tana nufin ɗaukaka to duk mai basira in kan lura na ayoyin ya san a cikin ma'anoni goma sha biyar na alaƙar da cewa akwai kuma to a cikin wannan ma'anoni goma sha biyar ana nufin ɗaukaka da daidaita a cikin al'ashi abinda shekul islam ibn taymiya ke nuna faɗa Allah ya kanta da rahama sannan daga cikin abubuwan da za mu ƙara tabbatar da cewa lallai wannan ayoyin suna nufin daidaito a al'arshi daidaiton da ya dace da ubangiji shine idan ka ɗauki gungun magabatanmu ka raba su biyu ka ɗauki za ka ka ɗauki magabata na gari gaba ɗaya suka tattara su wanda suke iya faɗar magana a ciki da ga sun ka suka so biyu da magabata akwai nagari akwai kuma wanda ba nagari ba to alhamdulillah sahabbai dukkan su nagartattu ne kullum hudu amma da kan tabi'ai zuwa ƙasa akan iya samun wanda ba nagari ba akan samu ɗan ɗan gida akan samu wanda aka jefa da gida a kan kadariya akan samu wanda aka jefa da gida a kan shayye ko wani abu makamanta haka to ka ware ɗan gida a gefe guda ka ɗau magabata ka kasa su biyu za ka ga sama da kaso casa'in bisa ɗari dukkan su sun miƙa wuya sun tafi akan cewa lalle Allah ya daidaita kan al'arshi kai galma da yawan mutum na farko ijimali cewa kusan dukan magabata sun tafi akan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi daga baya da za ka samu wannan bid'a ta canja wa Allah wannan ma'ana an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya fara yadda a gare shi Abdullahi dan Abbas dan Abdul Muttalib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shirikin manzon Allah domin mahaifiyar Abba Abdullahi dan Abbas ita ce Ummul Fadl bintu bintu Hilal bintu Harith al-Hilaliyya da ita da mai nuna matar Annabi ya da dan wani sai aka shirka yana zuwa gidan babban yankari ya zaune mafi yawancin lokacin da yana gidan annabi wajen babban yankari mai nuna haka zalika kuma mahaifinta al-abbas shi kuma ƙanin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aminin manzon Allah sama kuma manzon Allah sama shi kadai ya rasu ya bari a ƴan uwan mahaifinsa wanda hadda shi da manzon Allah ana cin gadon sa da hadda shi a cikin wanda za su ci gadon sa yana da kaso a cikin gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare da shi shi kuma shi ne wanda manzon Allah ya ba addu'a ko Allah ka fahimtar da shi addini ka kuma koya masa fassara alqur'ani to da shi da abul aliya al-bayahi wanda sunan da rafi' ibn mihran ko rukai ibn mihran wanda ya rasu shekara ta saba'in abul aliya ya yi kafan ya rayu wato ya rasu a lokacin da akwai mata abai da yawa a duniya da mujahid dan jabar wanda almajirin abdullahi dan abbas ya rasu shekara ta ɗari da ɗaya da arrabi'u bin anas al-dabbari wanda tabi'in ya rasu ta ta ɗari da arba'in wannan a lokacin sahabbai kenan sa'annan kuma bayan sun zo an samu da yawa daga cikin manya-manyan masana tafsiri da malaman hadisi duk da suka yarda cewa Allah ya daidaita a kan al'ashi daga cikin su akwai Abu Ubaida Al-Qasim ibn Sallah Al-Junafi wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma akwai kuma al-Imam Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ابن مغيرة بن برد الزبار البخاري أبو عبد الله الجعفي ودار ارتفاع تبديد عن كل شيء الإمام البخاري إمام ثمن دع الإمام ابن قتيبة الإمام ابن قتيبة ودار ارتفاع تبديد بسبعين شدة دع الإمام الحافظ جعفر المفسرين أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري سالم شيخ المفسرين دع ابن أبي حاتم الرازي wanda yake ta ta dari imam tabari dari uku da goma abu hatim razi dari uku da ashirin da bakwai da al-imam al-hakim yusuf ibn abd al-bar abu umar al-namari al-qurtubi wanda yake shehin malami na malikiya wanda yake da sharhin muwatta guda biyu da at-tanbih da al-istibkar wanda yake da jami'u bayan ilmi wa qadrihi babban malamin duniya wanda an sallama masa da maliki ne wanda ya rufe shekara ta ɗari hudu da sittin da uku da imam al-bagari wanda yake da tafsiri wanda ya rufe shekara ta ɗari biyar da goma sha shida da wajensu duka waɗannan tarin malaman da ba a kan cewa sun yadda Allah ya rage ta akan al'arshi kuma wannan maganar istawa ala al'arshi ita ce maganar gaggan malaman lugha wanda su ne ake koma musu an kasa fahimtar ma'anar kalma a ce da larabcin ne take nufi wanda daga cikin su akwai Khalil ibn Ahmad al-Farabi malamin Tibawi wanda shine mutum na farko da ya fara kawo ma'aunin waka a duniya shine ya fara fitar da ilmul aruf ya zauna ya dinga bibiyar waƙoƙin larabawa har ya fitar da ilmul aruf wanda idan ka ji Tibawi ya ce shehin malamin to da Khalil yake wanda yake da littafin al'ain wanda ake cewa shine dictionary da ya fi kowane dictionary a duniyar larabci gaba ɗaya to khalid ibn ahmad al-barawi ya rubuta ta ta ayyukan da yake da shi ma yake an ce istawa ala al-arshi nan ana nufin Allah ya daidaita a kan al-arshi sannan imam al-sarra wanda yana da ma'anin qur'an ya rubuta kara ta dari biyu da bakwai shi ma ya tafi akan haka sannan al-imam al-aqtas da ibn mas'ada wanda ya rubuta ta dari biyu da goma sha biyar shi ma ya tafi akan haka sannan abul abbas sa'ala wanda shi ma yana da littafin sa na ma'anin qur'an ya rubuta ta hujji da tasa'in da sai shi ma haka al-imam ibn al-arabi wanda yawancin malaman tafsir sun ce wannan shine kaulin ibn al-arabi shi ma ya tafi akan haka shi ma ya rasu karatu ɗari biyu da talatin ibn arafa wanda aka fi sani da ibn masdoya shi ma ya rasu karatu ɗari uku da ashirin da uku ya tafi akan haka sannan manya-manyan malaman da su ma suna ana suna ma da ɗan wari-warin ilmin kalam ilmin falsafa a filosofi din har da su din ba a cikin su an samu wanda suka sallama suka yi cewa tun da janibin Allah ne an yanka yaro ne daga cikin su akwai babban malami Abu Abdullah Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab in ka gani wani sai sai ibn Kilab amma ibn Kullab mun da yi wata riba ko wani malami a kan wani sai karanta ibn Kilab to ibn Kullab sunan sa albasari wanda yake yara shekara ta ɗari biyu da arba'in wanda yana da littafi da yawa mutar da larabci yana da littattafan miliyoyi ba mulki littattafan sa ba amma za ka ji ibn abul hasan al-ashqari a cikin littafin da al-ubana da sauran yakan ambace shi magabata suna yawan faɗa ibn kullab yana cikin malaman da suka ɗan kyafu da ilmul kalam amma shi ma duk da haka ya tafi akan cewa sun yadda Allah ya daidaita akan al'arshi الإمام أبو الحسن الأشعري ولا أكيد ذلك أشعريا هو جريشي وأن أبو الحسن الأشعري يرى ذكرى كتن أكد عشرين دهدو شما يتبقى مكة الإمام أبو بكر الباطلاني وأن أول ذكين جد جمع لمن السنية أما كما تشفت بعلم الكلام يرى ذكرى كتن أكد عشرين سألت الإمام الحاكم من أن يذهبوا شما يتبقى هذا وهي إلهي فهو يمسوني ما لهم دمه duk wasu yana fito Allah ya ce ta kan al'arshi al-imam ibn shayruya ko ibn shayra wanda take ce mata ya rasu shekara ta ɗari uku da ya ya rasu shekara ta ɗari uku da biyar ya rasu imam lafiyan shekara ɗari ya rayu da imam an-nasa'i da su imam al-tabarani da manya-manyan malaman hadisi to wannan malamin yake cewa sami ita ishaq ibn rabiya yaqul na ji ishaq ابن ابراهيم ابن يعقوب ابن راهوي ابن راهوية malama hadisi suna ce masa ibn rawiya malaman luka suna cewa ibn rahawi yace na ji wannan shehin malamin wanda malamin ne da ya rasu cikin shekara ta ɗari biyu da talatin da takwas in ba ka san ibn rahawi ba shine wanda yace da imam al-bukhari ya tashi wa wannan sahih al-bukhari kamar da khatib al-baghdadi al-imam al-hafiz abu bakr ali ibn ahmad ibn thabit al-baghdadi wanda yake karanta dari hudu da sittin da uku ya faɗa a cikin tarihi baghdad da yake tarjama imam al-bukhari yake muna zaune a majalisin ishaq ibn rabiya sai yake da ma dai za a samu wani a cikin ku inji bukhari ibn rabiya yake faɗa shi ya tashi ya tantance mana ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi a wuri guda yake sai kawai sunna ta shige a wata ruwaya kuma shi bukhari yake ne mafarki na ga manzon Allah ta salama kamar da na rike wani makunci ina kore masa duk abin da zai zo kansa sai na je na gaya ita sai ce to za ka kore wa annabi ƙarya sai ce sai na tashi na fara wannan badabba yace na ji Ishaq ibn Rahawi ko ibn Rabi'a yana cewa amma ana ji shi ibn Umar al-Rahrani wanda shi ma duka ne ya rasu shekara ta ɗari biyu da bakwai amintacce ne ƙala sami'tu ghaira wahidin min al-mufassirin yake na ji sama da mutum ɗaya cikin gaggan malaman tafsiri ya nuna suna cewa ar-rahmanu alal arshi sawa ma'anar Allah ya ma'anar alal arshi sawa ai ala arshi alal arshi sawa ma'ana ya dole ta akan al arshi ya dauka ta akan al arshi to wannan malaman su ne suke faɗa a tufa to idan yanzu ba ka yarda da maganar su ba to maganar wala ta yarda da ita kuma da suna ana da ƙarfi muku maganganun da references kuma wannan ba wani abu da yake sabo duka abu da muke faɗa an riga an faɗe shi tun a baya ibn al-qayyim Allah ya bukata da rama cikin a cikin al-qawaid da kuma cikin ijtima'ul juyush al-islamiyya ala radd al-mu'attalat al-jahmiyya akan ma wannan matsala gaba da wannan kalma ruwan hujjoji ya dinga sama da hujja kai da suke nuna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi to wannan maganar ya faɗe ta cewa Allah ya daidaita akan al'arshi tana nan ku dubi da cikin littafin al'ulu na imam zahabi shafi na goma sha uku shekul albani allah ya zanta da rahama yake cewa hada isnadun musalsalun bistiga kamar yadda ya zo a cikin muktasar al'ulu na imam albani shafi na ɗari da sittin sannan wannan malaman wai kaɗan daga cikin su aka gaya musu kenan sannan da za mu ɗauko kuma malaman wasu daga cikin su wanda ba waɗannan ɗin ba to wa ko suka zo a lokacin su da wanda suka zo a bayan duk da maganganun su aka abin shafi duk cewa misali imam al-awzari abu abdurrahman amr bin abdurrahman al-awzari wanda in ana maganar malamai malamin malamai wanda yake ya girma imam malik ƙaran malaman imam malik ne Allah ya san da rahama wanda amintacce ne sikatun ne sa hadisan suna cikin kutubul sitta kamar yadda ibnu hajar ya kawo a cikin fatawul bari juz'i na 13 shafi na 117 yake cewa imam al-auza'i ya rasu ta 157 yake cewa kunna wattabi'una mutawafiruna mu malaman wannan lokacin mun kasance kuma a lokacin a gaban tabi'ai ga sunan dinkin muna cewa na kulu inna allaha azza wa jalla fawqa arshihi allah madaukakin sarki yana saman al'arshin sa bima waradat bihi as-sunnatu min sifatihi tare da taimakon abin da ke sunna ta zo da shi na sifofinsa ba wani tabi da ya taba ce musu a'a kun ba ba wani tabi da ya taba ce musu kuma hadiyawa ne ba haka ake cewa ba yake kunna sai kawo jumla mutarada bai na kausan wata jikuna mutawafi ga kaji auren jirgin kai ka san aina biyu wai dukan dukan akwai kishiya ko an ya faɗa haka ne saboda a wajen akwai waɗansu da ya san shi ba suna ƙoƙarin yi in kare yake to ba ku ba ba ku ma iyayen gidan mu ma a gaban su muna faɗa ko mu ce komai ba al-imam ibn qutayba al-imam qutayba ibn sa'id shi ne qutayba ibn sa'id ibn jamil ibn farid abu raja al-baghlani wanda yana cikin malaman bukhari da muslim da tirmidhi da nasai da abu dawud da ibn majah duk sun riwaya a wajen sa kika ne malamin qur'ani ne kuma sa'an nan malamin hadisi ne ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in qutayba yake cewa هذا قول أئمة الإسلام والسنة والجماعة مجال سوى الله يا بيت أخر الآية تأسمع wannan shi ne ra'ayi da kuma maganar malaman musulunci kuma malaman ahalin sunnati wal jama'a na'arin rabbana fi sama'i sabi'ati ala arshi mun yadda cewa ubangijin mu yana kan saman saman bakwai akan al'arshin sa wa qad laqiya malikan wal layl wa hammadan ladai wanda shi wannan shi shi kutai da ya haɗu da imam malik yana cikin wanda suka rawaito muwatta ta imam malik kai tsaye a gaban imam malik domin bukari yana rawaito muwatta amma in ya sake wayar muwatta ba ya yi ta hanyar da muke yi yanzu na bin na yanzu namu na nan afirka ta hanyar yahaya ne ibn yahaya ibn shamlan ibn waslat al-laythi al-qurtubi al-abdali فما بخاري ده بيكون دي بتتكلم حديثا ده بل ما بقى هو يتكلم حديثا ده اثناء اصحاب الكتب السته saboda تذوق له اوهام matsayin da hadisi bai kai matsayin da zai rawaito hadisi sahihi ba su kuma sai hadisi ya zama sahihi to amma tun da akwai abokanan da suka ji muwatta a wajen malik sai ka su su bukhari sai su rawaito a wajen su kutaiba sai ka yawancin hadisin kutaiba a cikin tirmidhi ko abu dawud ko bukari ko muslim ko nasai ko ibn majah sai ka ji bukari ya ce haddathana kutaiba ibn sa'id qala haddathana malik an ibn shihab az-zuhri an ibn umar an nafi an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuma hadisi yana cikin muwatta shi ma an gane ko to kutaiba ibn sa'id ya haɗu da imam malik ya haɗu da layth ibn sa'ad al-misri ya haɗu da hamad ibn zaid da manyan manyan malamai kuma ya yi nafar rai sosai amma ga shi abin da yake faɗa su ma sun ce Allah yana sama amma ta ce Allah baya sama baya ta ka saba waɗannan malaman ce sannan zakariya al-imam zakariya as-sadi wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da bakwai shi ma kun gabe ki lokacin fitintunu irin namu ba yake cewa alƙawarin sunnatin da fi ra'aitu alaiha ashabana ahlul hadith magana ta gaskiya ta sunna wacce ita ce muka tarar da manyan malaman malaman hadisi alladina laqina hum da muka gansu muka rayu da su anna Allah ta'ala ala arshi fi sama'i Allah yana kan al'arshin sa a saman sama yaqrubu min khalqihi kayfa yasha kuma Allah yana kusantar bayan sa yadda ya ga dama su yayi ya gida ta ce in kun ce yana sama to in zai kasance da bayan sa kenan sai ya taso daga al'arshin ya dawo kasa ya zama haɗin jini suke mana da muka yarda Allah yana saukowa a saman zuwa saman duniya lokacin da sulusun dare ya ya ya ya ya sulusun dare na ƙarshe ya shiga yana cewa ina ne ka san kaza in maka ina ne kaza in maka ba mun yarda da hadisin nuzul ba to in suna so su zagi mu mu ahadu suna yi sai aiki Allah su ma hawaye a karbi da yake sabko cikin dare tsakiyar dare wannan izini ne kul ajin lahi wa ayati wa rasulin kuntum tasdaqun ko ku ta wajen suna faɗa haka ba mu kullum muna jin ɗan bid'a a kan suna faɗa haka saboda ka dole a fito a yi wa mutane bayani wani abu ne da ba mu muka faɗa ba duka binciken aka za a yi shi ba wata gwamnati amma da za ka yi ta ruka ka da sai dai display ba karanta wa jama'a aka ga an wadatar da mu Allah ya fitar mana Allah ya ware wanda za su karfafa addini su karfafa sunna su yaje dukkan abin da masu tahrifal gharina wal jihad al mubtilina wa hiyal al mustalina to al imam zakariya sadi kenan muhaddis ne imam zahabi Allah ya fitar da rahama kamar yadda faɗa a cikin al'ulu da kuma ibn al-qayyim a cikin ijtima'ul juyush al-islamiyya shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar yake cewa qala al-zahabi imam al-zahabi yake cewa wa kana sadi shaykh al-basra kuma imam zakariya sadi ko a lokacin yana cikin malaman basra wa hadibu wa hadibaha kuma yana cikin gaskiyan ma'addata وأنه أخذ أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري ما لأكيد أن الأشعرية أو ذلك أقول في الكراتي وتقول هذا الإمام ابن بطة العسكري شيخ الحنابلة wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da bakwai an haife shekara ta ɗari uku da hudu ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da bakwai sa'ad imam tabarani yake cewa a cikin littafinsa الإبانة عن شريعة عن شريعة الفرقة الناجية yake cewa babu babu al-iman bi anna Allah ala arshihi badirun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi khalqihi babu yake magana akan cewa ayi imani da cewa Allah yana kan al-arshi da ya rike ta kenan a baya kuma tare da halittunsa su yanzu da suna ganin Allah yana ko'ina duk inda ka shiga yana kotu sai suka dawo maganar da Allah yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sabiquhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu to illa huwa wa huwa ma'ahum aina ma kanu kace illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda suke Allah yana tare da su sai suke ganin yana tare da su ayyul mutafiqun bihi ayyuka da su har wajen na jisa suka ce har wajen na jisa wal iyadu illa qala Allah amma yaquluna uluwan kabira sai al imam Abu Umar al imam Abu Umar al-Maliki al-Andalusi wanda ya rubuta karatu da rubutu da ashirin da tara ba sai muna muku bayanin tarihi da saboda ba lokaci yanzu lokaci yayi yake fara cikin littafinsa al-usul ila ma'rifatil usul kamar yadda wannan magana ta zo a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya mujalladi na biyar shafin ɗari da tamanin da tara da kuma dauku da aure da asali wa nakal na da juz'i na shida shafin ɗari biyu da hamsin da bayanin tabbibin jahiliya da muktasar al'ulu na shekul albani shafi na ɗari biyu da sittin da hudu yake cewa أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن inna ku ilmu da Allah yake Allah yana tare da ku duk inda kuke ba wai Allah da zatin sa ba a da ilimin sa amma zatin sa ya dole ta akan al'arshi irin da yake da ya dace da shi wannan Allah ta'ala fawqa samawati bi zatihi Allah yana kan saman sammai bakwai da zatin sa mustawin ala arshi kai ma sha'a ya dole ta akan al'arshi irin da yake da dama ya kuma ce وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى أهل السنة ثم قال عند الله يأتي الرحمن على العرش استوى إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ذلك في الله يأتي بك في جيتو دي الله يأتي بكم من سجل جيتو باوي كاين مجال عبن to sai muna da ragowar maganganu na malamai da yawa wanda kuma lokaci ba zai ban mu ba saboda larura ta a rikodin da ake zamu tsara koda malami ɗaya ne mu ji kamar akwai abu usman ababuni wanda ya rike kara kuɗin dubu da arba'in da tara shi ma ya faɗi irin wannan da al'imam abu nasar astabili wanda ya rike kara kuɗin dubu da arba'in da hudu wanda wannan magana ta fi tana cikin a siyar a alamin nubala a kan jamar sakar imam zahabi na goma sha bakwai da kuma jaru da awar al'adul wa nakal jizgi na shida sannan haka rayuka abu nu'ayn al-abbahani ahmad ibn abu abdullah ko ahmad ibn abdullah al-abbahani abu nu'ayn wanda ya rike kara ta ɗari hudu da arba'in wanda yake da sunan auliya da kuma tarihu madinati asbahan shi ma yake cewa fariqatuna fariqat salafil mustabi'ina lil kitabi was sunna mu tafarkin da muke bi tafarkin salafus salih ne wanda suke riko da littafin littafin Allah da sunnan manzara da wa ijma' wa ijma'il umma kuma suke riko da ijma'i na malamai wanda insha Allah gobe za mu tashi magana Abu Nu'aym al-Asbahani sai mu karkare ayar shi Allah ya ba za mu kare ta a yanzu ba abinda muka faɗa dai Allah ba mu ladanta wannan muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh